أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkan da haduwa a wannan yammaci ya albarka wanda muka samu gabatar da karatun littafin umdatul ahkam wannan shine zaman mu na 82 a karatun wannan littafi mai albarka kuma yau muna ranar uku ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1443 bayan jirar annabi alaihi salatu wassalam wanda ne da goma ga watan goma shekara ta 2021 miladiya har yanzu dai muna cikin kitabun nikahi wato bangaren da ke bayani akan hukunce-hukuncen aure daga cikin wannan littafi mai albarka kuma muna cikin muna kan hadisi na 299 a littafin da ke hannuna kuma hadisi na 300 da goma sha wani abu ko a littafin da ke hannunku nam na 320 a littafin da ke hannun ɗalibai عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها وانا حديث عن كربوس سيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال ايش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha ba a haɗa tsakanin mace da ‘yar uwan mahaifinta wala bainal mar'ati wa kharatiha wala tsakanin mace da ‘yar uwar mahaifiyarta alaka a ƙarƙashin mutum guda kenan a aure mawdu'in da hadisin ke magana akai kuma shine haramcin haɗa tsakanin mace da ‘yar uwar mahaifinta ko kuma tsakanin mace da ‘yar uwar mahaifiyarta a aure da kuma akasin haka shi ma dai lazimi ne kamar a ce ka haɗa tsakanin mace da ƴar ɗan uwanta ko kuma tsakanin mace da ƴar ƴar uwarta ba za ka haɗa su a matsayin kishiyoyi ba kuma malamai suka ce ba a auren ƙaramar a haɗa ta da babbar haka nan ba a aurewa babbar a haɗa ta da ƙaramar hadisin a dunkule dai yana yin hani ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani cewa bai halatta mutum ya haɗa tsakanin mace da ƴar uwar mahaifinta ba haka nan bai halatta da haɗa tsakanin mace da ƴar uwar mahaifiyarta ba domin wannan yana iya kaiwa ga yanyanke zumunta alhali kuma sare da zumunci wajibi ne abu na farko da hadisin ke karantar da mu shine haramcin haɗa tsakanin waɗannan nau'o'i da aka faɗa na mataye ka haɗa su a matsayin kishiyoyi to sannan malamai suka ce amma idan ka auri mace sai bayan ta rasu sai ka ga ‘yar uwar mahaifiyarta kana so za ka iya aura haka nan idan ka auri mace bayan ta rasu sai ka ga ‘yar ƙanwarta za ka iya aura ko ‘yar yayarta za ka iya aura domin kuwa ya faru a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar na na Fatima radiyallahu anha wa alaihi salam mace ta farko wacce sai na radiyallahu anhu ya aura ita ce Umaima wace ita umaima din nan jikar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yar gidan ruqayya ce yar gidan ruqayya ce wata ta haifa da Abdul As ibn Rabi na na Fatima radiyallahu anha da kanta ita ita ta bada wasiyar cewa bayan ta rasu ga yar yar uwarta nan ya aura alhali kuma da ruqayyan da na na Fatima uwa ne uba ɗaya kamar haka bayan rasuwar na na fadima sai na rizallahu anhu sai ya auri yar gidan yayarta to a shi kenan in ka ba wai in ka auri wannan har abada ba kai ba waccan bane a'a idan kuka rabu da wannan din ko mutuwa ta shiga ta raba tsakani za ka yi auren waccan sabanin haramcin da muka faɗa a baya tsakanin mace da mahaifiyarta idan ka auri uwar to ita yar a za ta haramta gare ka ne idan ka idan ka tare da uwar yawwa ba wai kawai daga iya daurin auren shi kenan yar ta haramta gare ka har abada ba idan ka auri mace kamar yadda na siffata muku rannan kafin ta tare sai ka ga yarta kana iya sakinta ka auri yar amma idan ita yar ka fara aura to daga iya mujarradin daurin auren ana cewa an daura aure to uwarta har abada ta haramta gare ka ibnu da kikil in yace jamhurin malaman al'ummar addinin musulunci gaba ɗayansu sun haɗa akan wannan haramci duk da cewa wannan haramcin wato ya ya an rike shi ne daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai zo a cikin littafin Allah ba hasali ma alqur'ani kai tsaye kamar yana halatta abin tunda cikin alqur'ani ubangiji subhanahu wataala bayan ya lissafa wasu nau'o'in matayi kusan kamar guda goma sha biyar waɗanda suka haramta ga mutum ta dalilin nasaba ko ta dalilin haifayya ko ta dalilin shayarwa sai ubangiji kuma ya kawo wata aya a gaba yace wal muhsanatu minan nisa'i haka nan ubangiji ya haramta muku dukkan wasu katangagu daga cikin mataye illa ma malakat aymanukum sai dai abin da danshin ku ya mallaka kitaballahi alaikum wannan Allah ne ya wajarta wannan akan ku wa uhilla lakum ko kuma wa ahallakum ma wara'a zalikum ubangiji ya halatta muku duk abin da ba wannan ba duk matar da bata da aure ya halatta zaka iya aurenta matukar ba ta cikin wayancan nau'o'in matayen da Allah subhanahu wataala ya ambace su a cikin aya ta 31 a cikin suratul nisa to amma sai sunna ta keɓance tsakanin mace da ‘yar uwar mahaifinta da kuma tsakanin da ‘yar uwar mahaifiyarta. Kuma malamai suna kafa hujja da wannan hadisin bisa cewa lalle hadisi yana iya tafsisin abinda ayar alkur'ani ta yi ta amuminsa. Wato abinda ayar alkur'ani ta gami shi to hadisi yana iya keɓance wani abu daga ciki. Ko da kuwa hadisin kabarul wahid ne domin wannan kabarul ahadi ne shi wannan hadisin. abu na na gaba wanda hadisin ke ke koyar da mu cewa wannan haramcin da aka yi wato babu saɓani tsakanin malamai in banda daga ɓangaren kawari jawa suna suke ganin cewa ba su yadda da hukuncin hadisin ba ana iya haɗawa to amma su wayannan ba a ma la'akari da su a cikin al'amari na addini وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الخروج وانا حديث عن الأشر سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه قال يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من ذا الله إرادة أمن شاء الله ثبت أغريش يشي إن حق الشروط أن توفوا به mafi cancantar sharuɗa wanda ya zama wajibi ku cika shi masta halartun bin furuj shi ne sharaɗin da ya zama ta dalilinsa kun an halatta muku farjoji wato abinda hadisin ke nufi shi ne duk wani sharaɗi wanda sai da aka faɗe shi kafin a ɗaura aure to shi ne mafi wajabcin sharaɗin da mutum zai cika a musulunci duk wani sharaɗi wanda kuka yi tsakaninka da waliyan yarinya ko tsakanin waliyanta da waliyanka kafin a yarda a karɓi sadakinka ko kuma kafin a yarda a ɗaura maka aure da ita to wajibi ne wannan sharaɗin ka cika shi yana da kyau sosai mu fahimci wannan hadisin musamman ma a wannan zamanin wanda yawanci ana samun rikice-rikice wanda sukan halarta wato sukan kai ga rabuwar aure musamman abin da ya shafi karatun boko akan yi sharaɗi da mutum cewa wannan yarinyar tana karatu misali ta fara yin digiri ko ta fara NCE ko diploma kai kuma ka ce dole a bana kake so a daura muku aure da ita to shin zaka bata ta karasa karatunta eh na yadda zan bata ta karasa shikenan sai bayan an daura aure sai mutum ya dawo ya ce shi bai yadda ba bai yadda matarsa ta rika fita tana zuwa makaranta ba alhali da ga kuma yadda ake da shi kuma an yi sharadi ya kuma yadda to kaga wannan ya haƙinci kansa kuma ya haƙinci ita yarinyar kuma ya haƙinci iyayenta yawwa ko kuma mutum kamar yadda yanzu suke yawanci yan boko zaka aure ta sai ta ce ni gaskiyawa ne abin da nake ji shine yanzu duk da sannan da kake mun wata ran zaka min kishiya sai ce habawa ce ai har abada ba zan miki kishiya ba ba za ka min kishiya ba eh har abada wani ma har rantsuwa za ka ji yayi amma ana nan ana nan bayan ya aure da ta yi haihuwa ɗaya ta yi haihuwa biyu shikenan sai kuma ka ji ya zo yana cewa wa cikin san dai ina son ki to dan daga wata ta rubuto ai in dai kika ji mijinki ya kira ki gefe ya ce wace kin san dai ina son ki to kawai ki fara kuka zancen kishiya ma zai bi eh to kaga wannan ba daidai bane mutum ya karya irin wannan alƙawarin duk da dai akwai sabanin malamai amma lalle kam malamai da dama suna ganin wajibcin cika wannan sharadin duk wani sharadi ma wanda aka daura aure saboda shi ko kuma aka daura aure akan shi to wajibi ne mutum ya cika shi eh kwarai kuwa wasu malaman ma suna ganin akwai ma sharaɗin kamar mace ce ta zo ta naci alarama ina son ka alarama ya ce a'a ni ma ta na biyu gaskiya ba ba da niyyar ƙarin aure yanzu sai dai in kin yadda na aure ki zaki ci da kanki ta ce eh na yadda kin yadda eh na yadda shikenan alarama ya je ba da sadaki aka daura aure to wannan matar har abada ba ta da damar ta ce alarama sai ya ba ta kuɗin cefane har abada in za a shekara goma za a shekara ashirin in talatin ma za a yi iya zaman su ba da mata tambaye shi kuɗin cefa ne saboda mai saboda wannan sharɗin da aka riga aka yi tun a farkon auren an gane to haka nan idan kuka yi sharaɗi da mace ka zo daga ka zo daga zaria ka zo kano karatu ko ka je kano kasuwanci ko wani abu sai kuka haɗu da ita shikenan wace ina son ki zan aure za ka aure ni ini to gaskiya ni ba zan iya zama a garin ku ba sai dai in ka yadda za ka kama min haya ko ka saya min gida a nan a garin mu Kano kuma a unguwar mu dan ni gaskiya ba zan iya barin unguwar mu ba sai ka ce eh ka yadda to bayan an daura aure to bai halatta ba ba kama da wannan damar ka ce za ka ɗauke ta kuma ka kai ta wani gari ko ma ina ne ba daidai ba ne wannan kaga wannan shi ma yanzu ana ta fama da irin wa'annan matsalolin mutum ne misali wata ilgarin su ƙauye sai je a wani mace a birni ko kuma a inda yake kasuwanci ko a inda yake aikin gwamnati misali abuja ko wani gun haka ne misali wani babban birni shikenan daga baya bayan ya yi ritaya ko kuma an mar transfer sai ya zo kuma gadara gadara ya ce zai ɗauki sai kai ta can inda yake to wannan ba daidai ba ne duk wani sharaɗi irin wannan wanda aka ɗaura aure wanda aka kulla shi kafin daurin aure to wajibi ne mutum ya cika shi wajibi ne hasali ma su waliyan auren waliyan yarinyar idan har mutum ya karya wannan sharadin suna da ikon su warware auren ware ko suna da ikon warwarewa auren saboda haka lalle ne a kula a kula kada dadin zama da mata ya sa mutum ya dauki alƙawarin da ba zai iya cikawa ba musamman alkawarin ba za ka yi mata kishiya ba eh kwarai da gaske to kaga wannan shi aka fi karyawa ma eh yanzu matasa sun fi yin wannan alkawarin alhali kuma sun fi ma yawan karya shi wataƙila wani zai ce to ai akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa dukkanin jama'ar musulmai suna nan akan sharaɗin sai dai sharaɗin da ya halatta haram ko ya haramta halal to shi ko wannan sharaɗin cewa ba zan miki kishiya ba ai ya haramta halal to me hukuncinsa to bisa wannan ne wasu malaman suke ganin cewa wannan sharadin kwada wata ma ba za a kula da shi ba za a kula da shi ba amma wasu malaman suka ce ai duk abin da ya zamto haƙƙinka ne sai kai da ka sayar da haƙƙinka to shikenan ya faɗi kai kai ka sayar da haƙƙinka saboda haka sharadi yana nan ai haƙƙinka ne cewa kana da damar ka ƙara aure duk sanda ka so matuƙar dai matanka ba su kai hudu ba kana da damar ka ƙara aure to sai ka yadda ka sayar da wannan haƙƙin shikenan haƙƙi ya koma hannunta yawa to kaji
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشجار والشجار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداق وانا حديث عن كرب سيدنا عبد الله بن عمر يدر على سبر غريس يشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من ذا الله إرادة من شاء الله ثبت غريشي naha an shigari ya hana auren shigari menene auren shigari sai ce wa shigaru abin da ake nufi da shigaru an yi zawijar an yi zawijar rajul ibnatahu shine mutum ya aurar da yarsa ga wani mutum ala an yi zawijar akaru ibnatahu bisa sharadin cewa shi ma wancan zai aura mashi tashi yar an gane kana da ya ina da ya shikenan ka yadda zan baka yata bisa sharadin kai ma za ka ban yarka shi yanzu da na baka yarka kai ma ka ban taka ba sadaki to wannan auren basacce ne na yawa kamar kakara kenan to wannan auren basacce ne a addinin musulunci ta wani bangaren yana yin kama da mutu'a ta wani bangaren kuma ma yana wato aure ne irin na zamanin jahiliya na'am inda sadaki babu laifi za a iya yi amma ya zamto kowane auren independence ne wato yana da cikakken yanci daga wancan auren kada ya zamto ko da da sadaki kada ya zamto wannan auren yiwuwarsa shine sharaɗin wancan auren yawwa saboda mata kowace da irin halinta tana iya yiwuwa mi sharaɗin da kai ka biya sadakin yata ni ma na biya sadakin yarka na auri yar ka sai maka auri ta sai zamto tawa yar ta ne maka biyayya amma taka yar ta kimin biyayya to kaga daga nan taka yar ta kimin biyayya tawa kuma ta ne maka biyayya ta ne maka yadda kake so to kaga yanayin zuciyar da dan adam wata ni kuma sai in ji in ziga tawan in ce ta daina maka biyayya saboda kai ma taka ba ta yi min biyayya to kaga sai zama abun ya ɓaci kenan gaba daya shi yasa wannan auren babu shi a musulunci kwata-kwata na'am eh to kaga ba kaga ba daidai bane shi yasa sau da yawa ma wasu suke kin auren haɗin gida auren haɗin gida ka auri yar babbanka haka nan shi kuma yayan matarka yana auren kanwarka to kaga irin wannan ma ana yawan samun matsaloli ran da matsala ta faru kan saki taka taka matar shikenan sai ga kai ma ana neman a sakar maka yar kanwarka ko yayarka عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاه المتأة يوم خيبر وعن لهوم الخمور الأهلية وانا حديث عن كرؤوش لغا دم بابا من زن الله صلى الله عليه وسلم كما سركنسا دم وانسا سيدنا علي بن أبو طالب ذاك بنو غالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى من زعل صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاه المتعة النبي صلى الله عليه وسلم يا يهني دقا أورا متعة أنت أورا متعكم نعم إيه أورا متعة to kaga abin mamaki ga hadisin sahihi riwayar bukhari da muslim kuma ta hanyar sayyidina aliyu radiyallahu anhu aka ruwaito shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana auren mutu'a yawma khaybara a ranar yakin khaybara ya ce aka yakin khaybara a shekara ta hudu ne ko ta biyar haka bayan hijira aka aka yaki yahudawan khaybara wa an luhumil humur al ahliyati da kuma naman jakin gida annabi sallallahu alaihi wasallam a rana daya ya haramta su dukkan su abin da ake nufi da auren mutu'a aure ne mai lokaci aure ne kamar na haya ko kwangila haka za ka samu mace kai da ita ba tare da wani waliyinta ba shi da masu sharaɗin auren mutu'a ba ruwan waliyi kawai iya kai da ita za ka same ta iwa shi ina so zan zan aure ki na zo garin nan ne kwana uku zan yi ina so zan aure ki iya wannan kwana uku Mara Ibrahim ya ce a haka suke yi misali kwana bakwai zan yi sati na zo in yi a garin nan zan aure ki tsawon kwana biyar kin yadda eh na yadda to nawa ne nawa zan biya sadaki kaza ne sadaki na sai ka kawo ka bata shikenan sai ku je wajen malami ya daura muku aure iya kai da ita shikenan fa sai ku je sai ka kama muku daki a hotel ko kuma tana da daki a gidansu shikenan kawai sai da ga kato ya shigo ya shigo gida na'am eh nan naka ne ta matsalar shi ne yawanci dama aure ne ake yin shi don jin daɗi kawai ba wai ana yin shi ne don a haihu ba to shi kuma addinin musulunci sahihin aure addinin musulunci ana yin shi ne don a haihu tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tanakahul waludal waduda fa inni mukasirun bikum al-umama yawm al-qiyamah in za ku yi aure ku aure mataye waɗanda suke son ku kuma masu haihuwa domin ni zan yi alfahari da yawanku a ranar alkiyama abin da ake nufi kuma da jakin gida shine jakin da yake zaune a gida ya saba da mutane banda jakin dawa shi jakin dawa wato zebra a turanci shi wannan halal ne ya halatta za a iya cin namansa a baya mun karanta ina jin a cikin babin aikin hajji ne ko mun karanta zancen wani mutum da ya kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar naman jakin dawa annabi sallallahu alaihi wasallam bai karba ba sai ya ga alama mutumin bai ji daɗi ba a fuskar shi sai ya ce mishi wani dalilin da yasa ban karba ba saboda mun riga mun yi harama da aikin hajji ne kuma ka farauci naman ne musamman domin mu shi yasa ba za mu ci ba yace ba dan haka ba da za mu ci har ma a wajen ma ina jin mun kawo wata ruwayar wani sahabi da yace shi sun ci naman irin wannan naman tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin za mu rika daga gare shi haramcin auren mutu'a kuma an kira wannan auren da suna mutu'a ne saboda ana nufin jin daɗi ne kawai a cikin shi ba wai alaƙa ce mustaqima ba wato ba wai alaƙa ce ta har abada mutuka mutuka raba ba ko ba wai ana yin ana yin auren ne dan a haihu ba shi yasa aka kira shi da suna mutu'a auren jin daɗi wannan auren ya kasance a farkon musulunci halal ne ana yi shi domin hakika sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi yi shi da izini daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin khaybara ya sake haramta shi bayan ya haramta shi a ranar fatuhu makka sai ya sake halatta shi daga nan kuma sai ya sake haramta shi har zuwa tashin kiyama to dukkan jamhurin malaman musulunci sun tafi akan cewa auren mutu'a haramun sai dai bangaren shi'a su kaɗai ne suka tafi akan halaccinsa malamai suka ce a farko akwai saɓani tsakanin ma'abota ilimi akan yaushe ne ma aka haramta auren mutu'a ɗin amma dai abin da ya fi kusanci ya fi kusa da daidai shine faɗin malaman da suka ce a ranar fatu makka ne saboda hadisin sayyidina rabi'u bin sabra radiyallahu anhu wanda ya karɓo daga babansa hadisi yana nan a cikin sahihu muslim kitabun nikahi babu nikahil mut'a hadisi mai lamba 1406 haka nan akwai shi a cikin sunan darami kitabun nikahi babu nahyi an mut'atin nisa hadisi mai lamba 2196 shi ma duk wannan hadisin shi ne zo da maganar haramcin auren mutu'a da kuma lokacin da aka haramta shi abu na uku shi ne dukkan ma'abotan ilimi sun haɗa kan haramcin yin auren mutu'a duk da cewa ya kasance a lokacin sahabbai zuwanullahi alaihim akwai saɓani a gun wasu sahabban a kan hukuncin shi har ma waɗanda suka shahara cikin waɗanda ke ganin halarcin ci gaba da yin auren mutu'a akwai abdullahi ɗan abbas da kuma wasu daga cikin jama'ar sahabbai amma daga baya sun dawo daga kan wannan fatawar musamman mashi Abdullahi dan Abbas abu na hudu shine auren mutu'a ga waɗanda ba san shi ba shine mutum ya aure mace zuwa ga wani ajali sananne wato zuwa ga wani lokaci sananne a tsakankanin su kuma zai kasance tsakanin shi da ita kadai ba tare da sa bakin waliyi ba wannan yana daga cikin dalilin ma ƙarin haramcin nasu domin zai yi kama sosai da karuwanci ko ba haka ba in mun da wata ba- in mutum aka kama shi da wata ba- bazawara suna yin badala a hotel ko a shago misali zai iya cewa a ya aure ta ne auren mutu'a suka yi, ya za ku yi da shi ko ba haka ba za a iya ganin wata da ciki cikin shegi kuma a zina zina suka yi ko zina ta je ta yi da wani ko da mutane daban-daban ma har ta je ta samu ciki idan ciki ya fito fili za ta iya ta "A, auren mutu'a ta yi ita da wani sai ta biya wani ya fito ya ce eh kwarai kuwa auren mutu'a muka yi ba yadda kuma za ku yi. ko yan uwanta da waliyanta ba yadda za ku yi to saboda haka shi auren mutu'a wato a bisa hikima da ta ubangiji subhanahu wataala da hikima ta shari'ar addinin musulunci kusan wajibi ne ma a haramta shi saboda haɗarurrukan da ke cikin shi suna da yawa ko ga su masu yi din yanzu waɗanda suke ganin halarcin shi din misali su yan shi'a in dai za su bar shi din ma- ba za a yi amfani da ko kon- kon- contra- kon- me yake contraceptive ake kira shi ko ƙwayoyin hana haihuwa in dai ba da wannan za su yi amfani ba kamar irin wannan tattaki da suke yi an ce suna yin auren mutuwa a tsakankanin su to in dai ba da wannan za su rika amfani ba contraceptive wanda zai hana ɗaukar ciki to za a yi ta samun shegu domin ko mace za ta za ta iya yin baɗala ta yadda ta ga dama ubanta bai sai magana ba in an ganta da wani sun shiga ɗaki aka zo a gaya wa ubanta yanzu zai mata faɗa ta ce a aure muka yi aure muka yi na kwana ɗaya kuma a ƙa'idan auren mutu'a za ka iya yin na dare ɗaya ma za a iya yin na dare ɗaya ma kaɗai to kaga misali me bambancin shi da da karuwanci me bambancin shi da ashawo bai da wani bambanci saboda haka ala ayi halin abin da ya fi daidai ko su waɗanda suka yi tawaye daga kan fatawar sahabbai suka suke ci gaba da yin auren mutu'ar wallahi in suka yi amfani da hankali za su gane cewa hadarin da ke cikin shi yana da yawa shi kuma addinin musulunci a kowane abu ya zo ne ya kiyaye maka mutuncinka ya kiyaye maka jininka ya kiyaye maka dukiyarka addinin musulunci to duk abin da zai kai ga kuma salwantar rai ko salwantar mutunci ko salwantar nasaba ko salwantar dukiya ko salwan- ko salwantar lafiya to addinin musulunci yana adawa da shi ko menene Yawa. to shi ko wannan auren mutu annan in dai za a bar shi a riƙa yi to tabbas da mutunci da nasaba duka za su tabu duk sai sun tabu Allah ya kiyaye mu an wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahu al-ayyimu hatta tusta'mara wa la tunkahu al-bikru hatta tusta'zana qalu ya rasulullah fa kayfa iznuha qala an taskuta wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina Abu Hurairah dar Allah ta bada gari shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata gare shi yace la tunkahul ayyim ba a aurar da bazawara hatta tusta amara har sai an nemi umarninta wato har sai an nemi umarninta wace eh kin yadda a daura muku aure da wani sai ta faɗa da bakinta eh na yadda a daura mu sannan sai a daura an gane wala tukawul bikiru hatta tusta'zana ita kuma budurwa ba za a aurar da ita ba har sai an nemi izininta wace eh wane ya zo ya kawo sadaki amma ba mu karba ba mun ce sai mun tambaye ki kina san shi inda ce eh ina san ina san shi shikenan to a ka'ida a wancan zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan maganar yan matansu na wannan lokacin suna da matuƙar kunya matan auren ma suna da matuƙar kunya ba su na kuma budurwa har misali ake da budurwa wajen kunya ta ta dafa ƙwarai kuwa to sai an san an mata irin wannan tambayar ba za ta yi magana ba za ta iya yin magana ba shine sabai suka ce ya rasulullahi kaifa iznuha ya rasulullahi yaya ne izininta tunan za a nemi izininta yawanci ko a ko a maganganu na yau da kullum ba kowace ya ce take iya zuwa ta ce wa mahaifinta magana kai tsaye ba baba yi min kaza baba ina son kaza ba su cika yi irin wannan ba tun a wancan zamanin to ba na kuma akan maganar aure shi yasa suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi to yaya ne izinin nata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an taskuta shine ta yi shiru aka tambaye ta wace eh, kina son wane a daura muku aure da shi idan ta yi shiru to tana son shi idan ta yi shiru ko ta yi dariya alama tana son shi kenan amma idan aka ga ta fashe da kuka to ba ta so ina aka samari sai dariya suke yi aka zancen yake hakika addinin musulunci wato addini ne mai adalci addini ne mafi kyawu kuma mafi adalci nan ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ji ya hana a aurar da mace bazawara har sai an nemi izinin ta sai ta faɗa da bakinta abinda ake nufi da bazawara a nan shine duk matar da ta taɓa yin aure kuma a wannan auren miji ya sadu da ita ko ta haihu ko bata haihu ba saduwan nan ko koda kwaya ɗaya ce ko da abin da ake kira malaman fiƙi suke cewa wato magibul magibul hashafati ko to ko da iya wannan ne aka yi da ita ta zama bazawara wannan magibul hashafati wato malamai suka ce yana yana wato dauke da hukunce hukunce sun kai ɗari in ji manyan manyan malaman fiƙi magibul hashafati yana mai da mace ta zama bazawara yana halatta a jefe mutum yana katange mace yana katange namiji kaɗan kenan daga ciki an gane ko yawwa sannan kuma yana wajabta wanka wannan kaɗan kenan daga ciki to irin wa'annan gwance-gwancen wajen guda ɗari ne waɗanda mugibul hashafati yake yake sawa yana sa a yi bulala ɗari yana sa kuma a yi yana sa bulala ɗari yana sa kuma a jefe mutum ko da iya wannan yi haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta a aurar a aurar da mace budurwa har sai an nemi izinin ta kaga kenan addinin musulunci bai bada gurbi ga yin auren dole ba da yawa akwai mazaje wato mutum ne yarinya tun tana karama ya bar al'amarin ta hannun uwarta ba zai mata dinkin sallah ba ba zai bata kuɗin makaranta ba in tana dan zuwa islamiyya ba zai bata kuɗin laraba ba komai sai dai uwarta ta yi mata ta girma ta zama budurwa ba zai saya mata kayan kwalliya ba ba zai tambaye ta wace ya kike yin alola ne ta zo ta yi a gaban shi ya ga yaya take yi ba in ma misali wankan janaba ko wankan haila kana jin nauyi ba za ka iya koya mata kai da ita ba a za ka iya sa uwarta ta koya mata tare da umarninka in tana da wani tambaya ta addini ta zo ta yi maka ko ta yi wa uwarta ita uwarta ta zo ta yi maka duk mutum ba zai wannan ba ko shikenan sai yarinya ta isa aure ya batta haka sakaka wannan yazo ya hira da ita wannan yazo ya hira da ita yana kallo shikenan can kuma akwai wani saurayi ko wani mutum wanda suke mutunci da shi kawai shikenan sai sai ya kira shi wani eh ina da aya ka zo zan baka ita shikenan haka fa haka ake yi ko can kuma ita ta dade ta fi shekara biyu tana soyayya da wani saurayi kai kuma yanzu ka zo da rana tsaka ka kawo mata wani mutum wata kirma abokinka ne sa'anka ne ko shekarun kuɗi da shi yarka yan shekara ashirin ko yan shekara sha biyar ka kawo abokin ka ɗan shekara hamsin za ka bata to wannan auren wallahi zalunci zalla kuma duk wanda ya da ya yi wa yarsa auren dole to ya riga ya gama lalata rayuwarta wallahi a yanzu haka na san matar da aka yi mata irin wannan tana ban tarihin rayuwarta take ce min malam shekara ta sha takwas aka yi aure na ina da saurayi na wanda mun shekara uku muna soyayya da shi sai nemi izini zai je wajen yan uwan shi ko kuma wajen iyayen shi ya je ya turo to ba a garin yake ba sai ya tafi gun iyayen shi ya tafi ya tafi da niyyar zai kwana uku sai wani dalili ya sa ya yi sati kafin satin nan ya cika ya dawo a sannan babu waya shikenan shi kuma babanta kawai sai duba wani a cikin abokansa wani eh ka san ƴata wace eh na santa to zan baka ita in kana so ce kwarai ku alhaji ina so shikenan fa tana ƴar shekara 18 aka aura mata dan shekara 50 tace wallahi malam yanzu haka ƴaƴan mu sun kai bakwai amma har yanzu ba na son shi har yanzu ba na son shi kuma ko bisa wannan dalilin kwata-kwata babu zancen ba ta yi masa wani abu da na cin mutunci da sauran saboda biyayya ga mahaifanta amma kuma babu zancen wasu abubuwa musamman na kyautatawa ko na nuna kauna babu wannan tsakanin kaga wannan ladan da za ta samu na zaman aure kai mahaifinta ka janyo mata ta rasa shi kuma a hakan ma dan mai tarbiya ce mai ilimi ne mai ilimi ce tana da ilimin addini da mara tarbiya ce wannan sai zama ta dalilin da za ta ci gaba da kula wancan tsohon saurayin nata ko ta nemo su mazan a waje ko kuma ta je ta kashe shi ma ala ayi hali mafi yawan badala da ke faruwa a gidan aure wannan auren dole yana haddasa ta haka nan karuwanci da yawa wasu 'ya'ya matan karuwanci suke afkawa ta dalilin auren dole ala ayi halin da ya kamata mu iyaye maza mu gyara kar ka zama mai takalmin karfi a gidanka musamman akan irin wannan yar ka mace ka jawo ta jiki ta rika samun nutsuwa da kai kar ka zama kamar dodo da an ganka shikenan a shige daki a in yarka yarka mace zaka iya wasa da dariya da ita a shawarar zaka bata akan sha'aninta na yau da kullum zaka bata sannan kar ka bar yarka ta balaga haka kawai kowane saurayi zai tsaya da yarka a kofar gida ba daidai bane in ta in ka ganta tana hira da saurayi sai ka kira ta bayan ya tafi ka kira ta ko ka ka bari sai da safe ka kira ta wace eh jiya na gan kuna hira wane ne ne wane ne dan gidan wane to kina ji na eh uwarki kafin aure ta sai da nemi izini saboda haka daga yau ki gaya mishi kada ya ƙara zuwa kofar gidana in na sake ganin ki da shi zan saba miki sai ka samu wani ko kanin kankana da kani ko wani abokin ka ya samu wannan yaron wani i wani ne ya tuwo ni in da gaske ne kana son ya shi ya ce ka je ku yi magana ko kuma ka tura wani a yi magana sai ya turo sai ya turo in da gaske yake ko kuma shi ya zo da kansa ko kai ka yi mishi ka kira shi ka yi mishi magana wani i ka zo ina neman ka in masallaci ɗaya kuke sallah da shi wani i in an yi sallar magarba ina neman ka ya zo ku zauna i wani na ganka ka zo hira da da wace haka ne eh haka ne to aurenta zan yi inda gaske kake yi ka turo babanka mu yi magana da shi shikenan sai ai magana girma girma sai ai magana a gama sannan bayan haka ka sa mata lokacin yin hira kada ya zama a zo ana hira da yarka tun bayan sallar isha'i har karfe 11 na dare ana hira da ita wannan ba daidai bane ka sa mata lokaci na yin hira in so samu ne inda yamma ba wani uzuri take yi ba kowa ya zo hira gunta ya zo shi da yamma bayan la'asar zuwa magariba ana kiran sallar magariba hira ta tashi amma da daddare yarka in dai ba islamiyya za ta je ko kuma ta raka uwarta unguwa ba bai kamata ba kamar yarka tana fita da daddare a wannan yanayin zamanin nan da muke ciki Allah ya kiyaye mu Allah ya gyara mana hadisin yana karantar da mu abubuwa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a aurar da ya mace bazawara har sai an nemi umarninta wannan yana nufin kenan labudda dole ne ya zamto a nemi waliyi yana nuna cewa dole ya zamto da waliyi tunda waliyi ne zai nemi umarnin nata shi ko waliyi sharadi ne cikin ingancin aure saboda dalilai masu zuwa dalili na farko fadar Allah subhanahu wataala da yace fa ankihuhunna fankihuhunna bi izni ahlihinna ku aure su da izinin ahalinsu in za ku auri mace ku aure da izinin ahalinta to su waye ahalin nata waliyanta kenan kaga wannan hujja ne bisa wajibcin samun waliyi a aure kuma wannan hujja ce dake nuna haramcin auren mutu'a domin auren mutu'a sun ce ba sai waliyi ya sa baki ba abu na biyu shine Allah subhanahu wataala ya hana su waliyai din daga yin abulu abulu shine tsare mace ka hana ta auren mijinta ko ka hana ta komawa gidan mijinta alhali mijinta yana son da ita ma tana son shi irin yadda wani uba yayi a Bauchi wata ta bugo min waya daga Bauchi tace malam farko dai laifi na ne ko dan yaya abu ya faru tsakanina da mijina sai je ga yawa iyayena ana nan ana nan har babana ya cika da haushin mijina wata rana da rigima ta hada mu kawai sai na yaji na koma gida na koma gida sama da shekara guda ana turowa biku babana ya hana biku ina so in koma babana ya hana har dai wata rana ya ci mutuncin mijina ya ci mutuncin iyayensa nan take mijina ya rubuta takarda takarda saki ya sake ni saki daya ta ce ina ta yin kuka na a ɓoye wata rana dai na buga mishi waya muna magana sai ya ce to ki shaida na, na, mai da ki sannan ban ƙari idda ba yace kaga na koma matsayin matar shi nace eh kware kuwa ta ce sai ya sanar da iyayensa waliyansa suka zo suka gaya babana ya fa mai dini duk da aka babana ya hana ni komawa ta ce yanzu haka nan suna nake maka malam wajen shekara shida ta ce ina son shi yana suna babana ya hana ni har ma ta nemi ko ta turo min lambar babanta ni in kira shi wai in mura nasiha ko zai yarda na ce ai ba zai yarda ba tunda ta ce an tuttura manya-manyan malamai a nan garin nasu baba na ta yaƙi da to kaga wannan alƙur'ani ya hana Allah subhanahu wata'ala ya ce wa za tsallaktum nisa fa balagana ajalahunna fa fala ta'dhuluhunna an yankihina azwajahunna idza tarabu bainahum bi ma'ruf kada ku tsare su su auri ma su auri mazajen su matakar sun yi yarjejeniya tsakanin su da abin da shari'a ta sani ubangiji ya ce zalika yu'azu man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir Allah yana wa'azantarwa ne ga waɗanda daga cikin ku suka yi imani da Allah da ranar lahira zalikum azkarukum wa tahar barin su su koma gidajen mazajen su wannan shine yafi tsarki gare ku kuma yafi daidai wato yafi tsarkaka tsarkakar fili da tsarkaka ta boye gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani ko ko ba ku sani ba yanzu shi uban wannan yarinyar da za ta mutu ko kuma shi ya mutu wallahi ya mutu da alhakinta kuma sai Allah ya saka mata haka nan wata yarinya ita matan ta samu miji tun tana secondary school ubanta ya hana ta ta aure shi sai ta yi jami'a ta gama secondary ta samu miji aka zo gidan uban yace eh sai ta yi jami'a ta gama ta gama jami'an nan uban ta yace sai ta samu aiki yarinyar ta ce wallahi tun tana yan shekara 15 take take da matukar bukatar namiji tana yan shekara sha biyar ta ce sai ta kai ga hatta kai yan shekara talatin da biyu ba miji ba kuma tsayayye ƙarshe dai wannan tunanin tunanin ya kai ta ga samun ciwon zuciya ta kwanta jinya asibiti a ƙarshe dai a ran da za ta rasu ta ce babanta ya miƙo kunnensa tana magana da ƙyar ya miƙo kunnensa ta ce masa baba tsakanina da kai sai dai Allah ya mana hisabi domin ba zan taɓa yafe maka ba iya biyayyar da ɗaki wa mahaifa ne maka duk abin da na san ranka baya so ban taɓa yin shi ba kuma na tsare mutunci na amma ka sani tun ina yan shekara sha biyar nake da matuƙar buƙatar namiji yau ba zan ɓoye maka ba na samu miji tun ina yan shekara sha biyar ɗin ka ƙi aurar da ni na gama sakandare ka ƙi aurar da ni kace sai na yi jami'a na yi jami'an nan ka ƙi aurar da ni kace sai na samu aiki yau gashi na samu aikin ba miji sa'anni na duda daga mai ‘ya'ya biyar sai mai ‘ya'ya shida ni kuma ka hana ni jin daɗin aure ma balanta jin daɗin ma a ce yau ga mijina balantana a ce yau ga ɗana to gashi a yau zan mutu sai ka shirya amsar da zaka ba wa ubangiji daga wannan maganar yarinyar ba ta ƙara minti biyar ba a duniya ta rasu saboda haka ya kamata wato iyaye su kula a matsayinka na namiji ka sani cewa sha'awar da mace take ji ta fi taka kada ka nace yarka dole wai sai ta yi aikin gwamnati dole sai ta yi digiri dole sai ta yi master dole sai ta yi kaza wannan ba daidai bane yarinya ita in ta isa aure ka aurar da ita mana in ya so mijin da zai aure ta ku sharadi da shi wani na yadda zan aurar maka da ita amma bisa sharadin tana gidanka za ka barta ta karasa karatunta shikenan to amma wai ka barta wai dole sai ta wai duk fadin saboda tsoron talauci duk saboda tsoron talauci ba wai saboda tsoron Allah ba ba wai saboda gyara mata rayuwar ta lahira ba a'a a gyara mata duniyar kan ta gama makaranta ta samu aikin gwamnati yadda talauci ba zai shafe ta ba Allah Allah ya kiyaye na'am sosai kuwa wannan ne dalilin da da yawa sai ga lafcarori lafcarori saboda sun san da wannan matsalar ya mace tun tana 'yan shekara sha biyar ta riga ta balaga ta fara haila duk yadda ta riga ta fara haila shekara biyu ko uku da fara haila in an aure da ita za ta zauna kuma tana da buƙatar namiji yadda yarinya ta shekara uku zuwa biyar da fara yin haila tana da matuƙar buƙatar namiji tare da ita daga irin wannan ne kuma ake samun wato mutane haka masu fasadi a jami'a sai su suna neman wato suna neman yin zina da 'ya'yan mutane wata ma da aurenta din a hakan sai ga wani lafcarin ya zo yana neman ta duk ana samu to ala ayi halin dai ita ya mace wato bazawara ba za a aurar da ita ba har sai an nemi izinin ta haka dan waliyi kuma wajibi ne kamar yadda wayannan hujjojin suka nuna bayan haka ita kuma wato budurwa ba za a aure da ita ba ita ma sai an nemi izininta ita ba zawara za a nemi umarninta da ta faɗa da bakinta na ita ba zawara sai ta faɗa da bakinta ita kuma budurwa wajibi ne a nemi izininta yawwa sannan akwai wani abu guda ya mace idan karama ce wacce kamar bata kai ta yi wa kanta zabi ba ya shekara sha uku ya shekara sha hudu ka san yarka bata saba da kowa ba ba ta fita waje babu wani saurayi da ya fara hira da ita a wannan lokacin kana da ikon addini ya baka dama musamman ma a mazhabar malikiya fatawar malaman mazhabin malikiya zaka iya aurar da ita ga mutumin da kake gani ya dace da ita amma yarka wacce ta riga ta shekara goma sha takwas ta iya soyayya ta iya hiyar da, da, samari ka ce za ka ɗauke ta kawai ka aurar da ta ga wani wanda ba ta san shi ba ta yi soyayya da shi ba to wannan gaskiyar magana ba daidai ba ne addini ma ya hana ala ayi halin da mu iyaye ya kamata sosai mu kula da wannan saboda gudun shiga haƙƙin ƴaƴa domin yadda kake da haƙƙi akan ƴaƴanka su ma suna da haƙƙi akan ka na ka gyara musu rayuwarsu kada ka bar rayuwarsu ta salwance ala ayi hali wallahu a'lam akwai mai tambaya na'am na'am mai tambaya yana tambaya wai da duka suna sunayen nan duka sunaye ɗaya ne da munzali da kuma muzammilu to ala ayi halin shi muzammil suna ne daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah subhanahu wataala ya kira shi da su a cikin alqur'ani sunayen shi waɗanda Allah ya kira su da ya kira shi da su a cikin alqur'ani sun kai kamar guda biyar ko bakwai bisa sabanin malamai Allah ya kira shi da ya ayyuhal muzammil ɗaya kenan ya ce mishi ya ayyuhal mudassir biyu kenan ya ce mishi tsaha ma an zana a rikar ƙura'anin tashka uku kenan ya ce mishi yasin yawwa haka nan daga cikin sunayen shi waɗanda aka tsago a cikin alƙur'ani akwai a siradun mustaqim akwai qadamu sidiqin wannan kaga duka daga cikin alƙur'ani aka tsago su akwai annabiyul ummi shi ma sunan shi ne akwai nabiyur rahma akwai nabiyur tauba duk wayannan sunayen shi to shi ma muzammil din kusan shine ma na farko amma munzali ba sunan annabi sallallahu alaihi wasallam bane kai tsaye sunan wani malami ne almunzali almunzali sunan wani malami ne kuma ya rayu ne sama da shekara 500 ma bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam amin Na'am. Na'am. Na'am. ɗan gwaya na tambaya kamar yadda aka yi magana akan haramcin auren dole ga mace haramcin yi wa mace auren dole to shin shi namiji ya halatta a iya mar auren dole ala ayi halin ala ayi halin shi namiji wajen wannan ya fi mace haƙuri shi namiji da za a yi mar auren dolan ma misali wannan inda yana da tsoron Allah yana da ilimi wannan ba zai sa ya tozartar da wani abu daga haƙƙin ita matar ba kuma ana nan ana nan matuƙar zai buƙaci irin abin da namiji ke buƙatuwa zuwa gare shi daga matarsa don Allah da sannu da sannu za su shirya kuma wannan koda yana ƙin shi namiji ƙiyayya ba ta shiga can cikin ransa ba kamar mace ba ita mace abin can cikin ranta yake shiga ya zauna akwai matar da ita take gaya min wannan ta ce min kakarta ce take gaya mata an aurar da ita auren dole aka aurar da ita ga kakansu su fa su ita kanta jikar tana da ƴaƴa fa ta hayayyafa tana da ƴaƴa sun kai biyar ita kanta jikar ta ce kakarta ce take gaya mata a ran da aka kai ta ɗakin miji ta ce kawai miji na shigowa ta ce sai ta ji wani abu ya taho daga cikinta ya tsaya a maƙogaranta ta yi ta yi ta yi abin nan ya wuce shi bai fito waje ba shi bai koma ciki ba yana nan a makogwaranta kamar irin kamar irin ranka ya ɓaci din na kasan aka ji wani abu ya tawo ya abin to irin wannan ne ta ji tsawon shekarun da suka yi suka hayayyafa suka yi ƴaƴa wajen guda bakwai ga jikanu sun fahimta abin nan yana ta ce sai randa mutumin nan ya rasu an ɗauko shi a makara an wuce da shi ta gaban ɗakunan matansa an fita da shi za a sallace shi kawai shi kenan ta ji abin nan ya sulalo ya koma cikin cikin sai ran da mutum ya rasu da na ta ji wannan abin ya koma sama da shekara hamsin suna tare saboda kiyayya to ala ayi halin shi dai nam- shi namiji da sauki ka- ba kamar mace ba amma shi ma namijin to me dalilin da za a yi masa auren dole misali yawa to ai shi ne kuma shi in ma amar auren dole sau ɗaya sai ya auro wacce yake so kuma daga baya والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المن الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله